المفيض لعظيم البركات السابغة نعمه على جميع المخلوقات أحمده على نعم لا تعد وأشكره على تفضيلات لا تحد وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتحلي بأفضل الخلال والهادي إلى طيب الأقوال والأعمال وعلى الصحب والآل ما تعاقبت الأيام والليال أما بعد أيها المسلمون إن الأمطار ونزولها على الأرض وما فيها من مخلوقات لمن أجل نعم الله وأعظم ما وهب فبالماء الذي نزله الله من السماء أحيا كل شيء فقال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال عز وجل ممتنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وقال تعالى متفضلا وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم عباد الله إننا نعيش أياما ننعم فيها بنزول الأمطار وإن الأحكام المتعلقة بنزول المطر عديدة وتدخل في أبواب عدة من الدين والشريعة فمن أحكامه المتعلقة بباب العقيدة أن الله هو المتفضل على عباده بالمطر رحمة منه لهم رحمة منهم وجودا به عليهم وإحسانا إليهم لدفع حاجتهم وسد ضروراتهم وإصلاح معيشتهم ونسبته إليه سبحانه وحده إيمان ونسبته إلى غيره كالنجوم والكواكب كفر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به الحديث متفق عليه ونسبته إلى غيره سبحانه من أقاعد أهل الكفر والجاهلية ونسبته إلى غيره سبحانه من أقاعد أهل الكفر والجاهلية الأولى وليعلم العبد أن العلم بوقت نزول المطر إلى الأرض وكيفية نزوله وعدد الذي سينزل خاص بالله وحده فلا يعلمه أحد لا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من أهل الفلك ولا من الكهان والمنجمين والسحرة ولا من غيرهم لأنه من المفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله أخرجه البخاري ومن أحكامه المتعلقة بباب الطهارة أن ماء المطر طاهر في نفسه ومطهر لغيره فهو يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويطهر الأبدان والثياب وأماكن الصلاة من النجاسة من النجاسة والقذر حيث قال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده ونزلنا عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومن أحكام المطر عباد الله أنه يستحب التيمن بالمطر بكشف شيء من اللباس عن البدن كالذراء أو الرأس أو غيرهما ليصيبه المطر وتعريض شيء من الثياب له لما صح عن عنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث أهد بربه تعالى أخرجه مسلم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء يقول يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا ومن أحكامه المتعلقة بباب الأذان أنه يشرع للمؤذن وقت نزول المطر أن يقول في أذانه الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم لثبوت ذلك في عدة أحاديث وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر في السفر أن يقول معنى أن يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم الحديث أخرجه البخاري ومسلم أي صلوا في أماكنكم التي أنتم فيها من بيوت وغيرها ومحل قولي صلوا في رحالكم بعد آخر كلمة من الأذان أو أثناء قول حي على الصلاة حي على الفلاح كل ذلك فلا بأس به إن شاء الله تعالى ومن أحكامه المتعلقة بباب الصلاة أنه يباح للإمام أن يجمع العشاء مع المغرب في الليلة المطيرة وهو قول أكثر الفقهاء لثبوته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث صح أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فيصلي معهم ابن عمر رضي الله عنه لا يعيب ذلك عليهم وأما جمع الإمام الظهر مع العصر بسبب المطر فقد ذهب بعض أهل العلم على عدم جوازه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة من أهل العلم على جوازه منهم الشافعي رحمه الله تعالى ومن أحكامه المتعلقة بباب الأذكار أنه يستحب للعبد أن يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم ويستحب أيضا أن يقال عند سماع الرعد ما صح عن ابن زبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ومن أحكامه المتعلقة بباب الدعاء أنه نقل عن جماعة من السلف الصالح الدعاء عند نزول المطر فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة وثبت أن أطاع رحمه الله تعالى وهو من تلامذة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث خلال تفتح فيهن أبواب السماء فاغتن- فاغتنموا الدعاء فيهن عند نزول المطر وعند التقاء الرجفين وعند الأذان بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة خطبر متيو تاكن تشينه damina uwar albarka damina uwar albarka yan uwa mu sani cewa hakika ruwan sama da saukarsa akan wannan ƙasa da abin da ke cikin ƙasar da amfanuwa da ma'abota ƙasar da suke da zubar ruwan saman na ɗaya daga cikin mafi girma ta ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ke saukarwa a doron ƙasa. ‘yan uwa mu sani cewa da ruwan saman da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ko yake saukarwa daga sama, daga sama a dukkanin damuna idan ta kama da shi ne kowace halitta ba iya mutum kaɗai ba dukkanin halittun da suke rayuwa a doron ƙasa suke samun dama su rayu idan babu ruwa babu rayuwa shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa waja'alna minal ma'i kulle shay'in hayy hakika mun sanya daga ruwa kowanne abu rayayye yake daga cikin fassarar da malamai suka yi wannan ayar kamar yadda ya zo daga qatada ibni da'ama as-sadusi kamar yadda babban malamin tafsiri abu abdullahi al-khurtabi ya kawo a cikin tafsirinsa yace abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan ayar shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye rayuwar bayinsa gaba daya da suke rayuwa a doron ƙasa a nan cikin duniya da ruwa ma'ana ruwan sama da ke sauka daga sama da shi dukkanin abin da ke rayuwa a doron ƙasa suke rayuwa rashinsa kuma halaka ce rashinsa kuma tozarta ce ta halittun da suke rayuwa a wannan ƙasa tamu uwa mu sani cewa ruwan da Allah maɗaukakin sarki ke saukarwa daga sama shine idan ya dara a doron ƙasa sai ƙasa ta riƙe wani daga ciki domin amfanin gaba idan ka tashi haƙa rijiya ko za ka haƙa bohol ko za ka yi wani amfani da ruwa wanda yake buƙatar dole sai kai haƙa sannan ruwan zai fito sai ka haƙa don ruwan nan da ya shiga cikin ƙasa ya fito kai amfani da shi wani nau'i kuma na ƙasar sai ya riƙe maka ruwan sai ya riƙe maka ruwan a doron ƙasar yadda zai zama ƙoramu da koguna wanda kai da dabbobi da sauran halittu da suke rayuwa a wannan doron ƙasa za su ci gaba da amfani da wannan ruwa da yake a cikin koguna da kuma ƙoramu shi yasa duk lokacin da ruwa yanke babu shi za ka ga al'umma ta damu ba mutum kaɗai ba ba dabba kaɗai ba duk wata halitta da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara rayuwarta a doron duniya tana shiga cikin wani hali tana shiga cikin wani hali na rashin jin daɗi a sakamakon rashin saukar ruwa amma da zarar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa sai kaga komai da kowa a cikin farin ciki a cikin annashuwa suna jin daɗi sakamakon saukar ruwan sama shi sa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshiruna wa in kanu min qabli ay yunzala alaihim min qablihi lamublisina Allah madaukakin sarki yace fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idan Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa ruwan nan ya samu ya shafa halittar da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya shafa daga cikin bayinsa Allah ta idahum yastabshiruna sai ga suna farin ciki suna bushara suna jin daɗi saboda abin da suke fata ya samu shine saukar ruwan sama Allah subhanahu wata'ala ce wa in kanu min qabli ayyuna zala alaihim da kuwa kafin saukar wannan ruwan saman a gare su sun kasance lamublisina a cikin ɗauke tsammani a cikin tsebe tsammani da damuwa da bakin ciki mai dalili saboda babu ruwan sama Allah madaukakin sarki ce fanzur ila afari rahmatillahi kai duba ya kai dan adam ka kalla izuwa ga gurbi da alamu na haramar Allah madaukakin sarki kaifa yuhyil arba yadda Allah maɗaukakin sarki yake rayar da ƙasa ba da mautiya bayan ta mutu ta ƙeƙashe ta yi tauri Allah maɗaukakin sarki ce inna zalika la muhyil mauta kamar haka yadda ƙasa ta mutu ta ƙeƙashe Allah maɗaukakin sarki ya tayar da ita to inna zalika la muhyil mauta kamar haka ne idan mun mutu Allah maɗaukakin sarki zai tashe mu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani gurbi lokacin da yake ƙididdiga mana irin ni'imomin da ya mana ya ce wa an zalla minas sama ima'an ya ce mun saukar da ruwa daga sama tsahuran don ruwan ya kasance mai tsarki linuhiya bihi baldatan maita Allah subhanahu wata'ala ce mun saukar da wannan ruwan ne don ya rayar da gari wanda yake matacce malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da gari anan shine ƙasa eh ƙasar da take matacciya da ta ƙeƙashe ta mutu ka kalla dan uwana mai albarka idan aka ce bazara ta zo rana ta yi rana kalli ƙasar da aka shuka a kanta yadda take yin tauri ta haɗe jikinta kai ka ce wannan ƙasar babu abin da zai ƙara tsirowa daga jikinta ta bushe ta ƙeƙashe ta mutu babu wani alamun kore daga jikinta ta mutu kenan amma idan ruwan sama ya sauka kalli yadda take yi shine Allah madaukakin sarki a wani gurbin yake bamu labari yace fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahid ihtazzat sai kaga ta girgiza sai kaga ta girgiza ma'ana sai ta yi laushi sai ta lausasa warabat sai ta kumbara ta dadu wa ambatat min kulli zawjin bahid sai kaga ta tsirar ta fitar daga cikinta dukkanin wani dan tsire wani dan itace wani dan itace mai kyan kallo mai kyan gani a ido wanda kowa idan ya kalle shi yana jin daɗi saboda ya zama kore shar a lokacin menene ya haifar da haka shine saukar ruwan sama waccan kasar da ta kekashe ta bushe ta mutu ita Allah madaukakin sarki ya rayar da ita sakamakon mai sakamakon saukar ruwan sama shine linuhiya bihi baldatan maitan dan mu rayar da kasar da take ta riga ta mutu wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya kafira dan kuma mu shayar da wannan ruwan mimma khalaqana daga cikin abin da muka halitta a na'aman dabbobi mabambanta juna dabbobi da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda muke gani da wanda ba ma iya gani masu jan gindi da masu tafiya da kafa uku da masu tafiya da kafa biyu dukkanin su Allah madaukakin sarki yana shayar da su ne da ruwan da ke sauka daga sama sannan wa anasiya kafira haka nan mutane masu yawa su ma duk wannan ruwan suke sha su yi amfani da shi ne da kullum don su rayu matuƙar babu wannan ruwa kuwa to halaka halittu ya zo gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa a wani wajen yana bayani a irin falalar da ya mana game da saukar ruwan sama ya ce wa an zalla minas sama'i na su mun saukar da ruwa minas sama'i daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai muka fitar muku sakamakon saukar wannan ruwan saman minas samarati daga ‘ya'yan itatuwa, ‘ya'yan shuka-shuka da muke yi, rizƙan lakum don ya kasance arziki a gare ku, shi muke ci, da shi muke sha, da shi muke samun abin da muke tufafi da shi, da shi ake shuka auduga ta fito, a kaɗa ta, a yi abin da yake kirtani ko abin da za a yi riga da shi don musa, kun ga kun ga ‘yan uwa dukkanin rayuwar mu gaba ɗayanta ta dogara ne akan me akan ruwan sama. Lallai ko shakka babu ruwan sama ya isa Allah maɗaukakin sarki ya kira shi mai albarka ya isa ya isa Allah maɗaukakin sarki ya kira shi mai tsarki yan uwa mu sani cewa a wannan ranaku a wannan kwanaki da muke ciki muna rayuwa a wani lokaci da muke a fuskantar albarka ta saukar ruwan sama muna cikin lokacin damina yan uwa mu sani cewa lallai damana ko ruwan sama tana ɗauke da wasu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da addininmu na musulunci wannan damana da muke gani tana ɗauke da wasu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da ibadun da muke na yau da kullum shi sa lallai ya kamata mu san waɗannan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da addininmu wanda suke da alaƙa da damana domin duk lokacin da damana ta maimaitu mu kiyaye irin wancan hukunce hukunce idan na kuduri ne a cikin zuciya mu kudurce idan na aikatawa ne daga bai mu aikata idan na faɗa ne da baki mu faɗe shi dan mu tsira gaba ɗaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin mafi girman hukuncin da damana take ɗauke da shi wanda ya kamata mu ɗauka shine alaƙar damana da aƙidar mu alaƙar damana da abin da muke ƙudircewa a cikin zuciyarmu lallai ne wajibi ne kowanne ɗaya daga cikinmu dole ya ƙudirce a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke saukar da ruwa daga sama babu mai taimaka masa babu mai agaza masa shi kaɗai subhanahu wata'ala ganin damansa ce ƙaddarawarsa ce ikonsa ne idan ya ga dama sai ya saukar da ruwa daga sama lallai ne kowanne ɗaya daga cikinmu ya ƙudirce haka babu wani abu da shi ne yake da alaƙa da saukar ruwan sama kamar yadda a lokacin jahiliya suke ƙudurce cewa tauraro iri kaza idan ya koma ɓangare kaza to lalle za a yi ruwan sama ma'ana ga ɗorin ma sun ɗauke shi sun ta'allaka shi da wani tauraro lallai idan an ga tauraro kaza to akwai ruwan sama idan babu tauraro kaza to babu ruwan sama to wannan ya ci karo da aƙidar da ya kamata musulmi su ƙudurce a cikin zuciyarsu babu wanda yake da ikon saukar da ruwan sama sai Allah maɗaukakin sarki shi sa wata rana kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa suna hudaybiya bayan an yi sallar asubahi a lokacin da daddare daren da ya gabata an yi ruwan sama annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya jiyo ya kalli sabansa ya ce kun san abin da ubangijinku ya faɗa sabai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai ka sanar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce bayina Allah maɗaukakin sarki ya ce bayina sun wayi gari a wannan safiyar wasu suna masu imani da ni wasu kuma suna masu kafircewa da ni sai annabi ya musu tafsilin magana sai ce amma masu imani da ni su ne wanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ya mana ruwa da falalarsa da arzikinsa da rahamarsa suka tattara gaba ɗaya ruwan sama da saukarsa da komai suka tura shi suka jingina shi zuwa gare shi subhanahu wata'ala wannan su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kafircewa tauraro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ce amma waɗanda suka kafirce min suka yi imani da taurari su ne wanda suke cewa mutirna bi nau'i kaza ai an mana ruwan sama ne da tauraro kaza ma'ana tauraro kaza bullo wasu da fitowarsa shine abin da ya sa ruwan sama ya same mu ba kaddara wa Allah ba ba rahamarsa ba ba falalarsa ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan sun kafirce min sun imani da taurari saboda ka dan uwana mai albarka ka sani cewa ruwan sama na sauka ne da ganin dama da kaddarawar Allah subhanahu wataala da yassarewarsa da kuma a ganin damar ya sauka din ba da komawar tauraro wani bangare ba ba da karkacewa su zuwa ga wani guri ba kamar yadda a kodoshe malamai suke faɗakarwa ko da masu hasashen masana yanayi wannan abin da suke yi a ilimi ne mai zaman kansa shari'a ta yarda da shi ba haramun bane to amma mu sani cewa yanke abin qat'iyan cewa lallai za a yi ruwa dan kun gani wannan ba daidai bane dan babu wanda isa tilasta Allah madaukakin sarki shine yake yin abin da ya ga dama sau nawa suna cewa za a yi ruwa kuma ruwan bai sauko ba sau nawa suna cewa ba za a yi ruwa ba kuma kuma kuma ruwan ya sauka ashe kaga hasashen da suke yi duk da duk wani ilimin da suka yi ya tabbata akan ruwan sama zai sauko kuma sai Allah madaukakin sarki tunda bai ga dama ba sai ya ki sau nawa kuma za su ce ruwan saman ba za a yi ba amma kuma sai kaga ruwan saman ya sako ai ko cikin 'yan santittukan nan mun ji da yawa sun ce kwana kaza za a yi ana ruwa kuma Allah madaukakin sarki da bai gada ba ruwan bai sako ba to shi yasa malamai suke faɗakar da irin waɗannan masu hasashen yanayin cewa idan za su faɗi irin wannan hasashen nasu to su jingina komai zuwa ga mai shi shine Allah madaukakin sarki su ce za a yi suna sa rai za a yi ruwa idan Allah madaukakin sarki ya gada ma shikenan sun gama suna sasashe ne amma akwai mai ruwan sai ya ga dama zai yi yan uwa mu san wannan yana da kyau kwarai da gaske yan uwa na masu albarka sannan dole ne mu san cewa yanayin saukar ruwan a ina zai sauka adadin da zai sauka lita nawa ne zai sauka na ruwan suwaye da suwaye za su amfana da shi lallai dole wannan shi ma ka yarda Allah maɗaukin sarki yake yinsa ko da kaji sun ce za a yi ruwa abin ya tabbata to ba sa cikin abin da yake sun san gaibu a'a saboda sanin gaibin saukar ruwan sama shine ka san gaba ɗaya detail na saukar ruwan a ina zai sauka lita nawa ne zai sauka suwaye da suwaye za su amfani da shi wannan akwai wanda ya sai san wannan sai shi subhanahu wata'ala saboda haka dole dan adam ya san wannan saboda saukar ruwan sama yana ɗaya daga cikin mafatihul ghaibul khamsa mafatihul ghaibul khamsa mabudan gaibi guda biyar wanda babu wanda ya san sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya'lamu a a inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah shi ya san gaibin da ke cikin samai da ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروس ألا من سركتي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير su ne mabuɗan gaibin da babu wanda ya san sai Allah maɗaukin sarki daga ciki akwai waya alamul gaisa Allah ya ce shi kaɗai ya san lokacin da ruwan sama yake soka a ina zai soka zuwa kuma suwa zai saukawa sai ga hadari ya haɗu a hausawa gashi gadan gadan kana ganin sa amma idan ka je cikin ɗorayi ko wata unguwar sai ka ji an ce an yi ruwa ɗorayi nan kuma ba a yi ruwa ba maybe kuma hadarin da ya haɗu a can bai kai nan ba to Allah maɗaukin sarki ya kaddara saukar ruwan a can ne ganin damansa ne to wannan shi ma duk abu ne da ya kamata mu kudirce a cikin zuciyar mu game da ruwan sama Allah madaukakin sarki shi yake yin sa yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kudirce ko kuma daga cikin kunsau kunsan da ke da alaka da ruwan sama akwai babu tsahara eh akwai babu tsahara tsarki Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan al'umma ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda za su yin tsarki da shi shine ruwan sama a ruwa mai tsarki ko kuma ƙasa idan babu ruwa idan an nemi ruwa an rasa sai a amfani da ƙasa to daga cikin ruwan da ake amfani da shi wajen tsarki akwai ruwan sama eh akwai ruwan sama ruwan sama ruwa ne mai tsarkake kansa ko mai tsarkake waninsa ma'ana mai tsarki ne ko mai tsarkakewa za a yi alwala da shi za a yi wankan janaba da shi za a yi wankan ɗaukewar jinin al'ada ko ɗauke jinin biki da shi sannan kuma za a sha a girki da shi subhanahu wata'ala da ya babu wannan iko a kansa shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wa yunazzilu alaikum minas sama mana saukan muku daga sama ruwa wanda yake ma an liyutahhirakum ruwa wanda yake Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne liyutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi ma'ana dan ku yi tsarki da shi haka nan Allah subhanahu wataala ya faɗa kamar da muka gabatar da wannan aya a farko wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran daga cikin hukunce hukuncen da suke da alaka da ruwan sama yan uwana masu albarka an so lokacin da ruwan sama ya soma zuwa yake sauka babu laifi ka yi tabarruki da ruwan sama ka nemi albarkar ruwan sama ka yaye wani bangare na jikinka ruwan sama ya taba ka albarka ce ka cire hularka ka zira kanka ruwan sama ya dake ka albarka ce ka tattara kayanka ruwan sama ya dake su albarka ce yan uwa eh kaga ashe irin wankan nan da yara suke wani lokacin yana da amfani kenan ko in dai ba zai samu raba yawa amma hakan abu ne da shari'a ta zo da shi babban sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa wata rana ruwan sama ya sako muna tare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kawai sai muka ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya yaye tufafinsa ya cire wani bangare daga jikinsa na tufafinsa ya zira a cikin ruwan ruwan sama yana dukansa yace sai muka yi mamaki muka ce ya rasu lima sana'ata haza lima sana'ata zalika me yasa ka aikata haka ya manzon Allah sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na aikata haka saboda ruwan saman sabon zuwa ne da dumudumin sa daga Allah madaukakin sarki eh saboda haka babu laifi duk lokacin da kaga ana ruwa ka dan zira kanka ya dan taba ka idan ka san baka da mara amma kada ka je ka zira kanka kuma ruwa da kika kai mara da yawa idan kana da mara wannan Allah madaukakin sarki ya ga mana wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ka kai kanka zuwa ga halaka ya tabbata Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da ya ga ruwan sama ya sako sai kwallawa bai wasa kira sai ya jariya ya ke wance dauko min sirri na na doki dauko min kayana sa su a cikin ruwa ruwan sama ya dake su sai ya rinka karanta musu ayar cikin alƙur'ani da yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama ruwan da yake mai albarka yace to albarkan nake nema Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin hukunce hukunce da suke da alaka da ruwan sama yakan shiga babin kiran sallah yan uwana masu albarka mu sani cewa an shar'anta galadani mai kiran sallah ina lada namu masu kiran sallah ga wata sunna almahjura daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da ake kiran sallah ake ruwan sama irin ruwan saman da aka san ba zai bar mutane su fito su zo su halitta sallar jam'i ba to idan ladani yayi kiran sallarsa shari'a ta shar'anta sai ya ce as-salatu fir rihal kowa ya salla a gidansa yan uwa ko ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku duk wanda ya faɗa ya isa masa insha Allah ta'ala ma'ana kada mai kiran sallah ya kiran sallah ya gama tsaf hayya ala sala hayya ala fala ku to zuwa sallah ku to zuwa ga babban rabo ana ruwa kuma bayan shari'a ta mutun rangwame to abinda shari'a ta shar'anta shine sai shi ladani a ƙarshen kiran sallan nasa idan ya gama gaba ɗaya sai ce ala sallu fir rihal ko kuma ala sallu fi rihalikum ku saurara ƴan uwa kowa ya zauna a gidansa ya sallarsa idan ma baka iya larabcin ba ka faɗa al'alasin a babu komai yayi sai ƴan uwa kowa ya salla a gidansa yayi kayi ka dabbaka sunna ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka hadisi ya tabbata ƴan uwa daga Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ƙara musu yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana umartan mai kiran sallah idan ya kasance dare ne ko lokacin da ake ruwan sama ruwan saman da ba zai ba da dama iya fitowa ba mai kiran sallah ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ya kuwa wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi kun ga matuƙa kenan wajen inganci ko amma abin tambayin me yasa ba aki da shi me yasa ladanan ba sa aki da wannan hadisi ko jiya da asuba ina ji ana ta zuba ruwan sama amma ladanai kawai hayya ala sala suke to hayya ala fala ya suna ta kiran mu fito mi sallah kuma ruwan sama ake ta yi a lokacin akwai bukatar sai ladani ka ce ala sallu bir rihal kowa ya zauna a gidansa ya sallah shari'a ta baka dama asar ya tabbata da abdullahi daga abdullahi dan abbas shi kuma yace babu laifi lokacin da za a ce hayya ala sala da ya umarci mai kiran sallah sai idan zai ce hayya ala sala sai ya ce sallu fir rihal din ma'ana ko ka faɗa ƙarshen kiran sallah ko kuma lokacin da za a ce hayya ala sala sai a ce sallu fir hali duk inda aka faɗa insha Allah ta'ala yayi abin da ya nufi akwai bukata idan ana ruwan sama ma mako wanda ba zai ba mutane dama su fito su sallah ba to sai a ba mutane sauki tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya tausaya mana kai ma sai ka tausaya mu sai ayyuwal ladan eh sai ka tausaya kai ma ka ba su dama su fito a su sallah a gidajen su Allah madaukakin sarki ya sauke musu wannan nauyin jam'in da yake kansa a wannan lokaci amma mu sani cewa duk da ruwan da ake idan ka fito kaga zaka iya ka fito kai sallah kana da ladan jam'i ina fata an fahimta idan ka fito kai sallah a cikin jam'i kana da ladan jam'i Allah madaukakin sarki ya samu dace in uwana masu albarka daga cikin hukunce hukuncen da suke da alaka da ruwan sama yan uwa a lokacin da ake ruwan sama akwai abin da yake da alaka da sallah shari'a ta halatta ta ba wa limami dama ta ba wa limami ba mamu ba ta ba wa limami dama lokacin da ake ruwan sama idan an yi sa'a mutane suna cikin masallaci to sai a haɗe sallah wannan haɗe sallah ya uwa sani haƙƙin limami ne shi ya kamata ya ce haɗe sallah ko ka a haɗe ta ba kai mamu ba don wannan gaskiya mukan samu kuskure da yawa duk masallatai da zarar an ɗan gadari sai a fara a haɗe ta kawai a haɗe ta kai mamu ka sani wannan ba haƙƙin ka bane haƙƙin limam ne eh shi ya kamata ya ce a haɗe sallah ko ka a haɗe ta kai kai mabi ne akwai shugaban ka shi zai ce maka kai ko ka kai idan ya ce haɗe ta sai ka bi shi haɗe idan bai ce haɗe ba ka haɗe shi kenan wata rana idan limami aka rashin sa aka dan yayi yafi an kaɗan ba haɗe sallah ba za ka ji mutane sun bata sai kunkuni suke ta yi eh sai kunkuni suke da Allah ya haɗe mana ita kawai ya tsaya ne mana abin nan da Allah ana ta yi wa limami kunkuni ba daidai bane yan uwa ba haƙƙin ka bane haƙƙin limami ne ba ko da shi aka ce haɗe sallah ba yan uwa ana haɗe sallah ne idan ba za a iya samun damar a fito ai wata sallah ba ta wuce take gaba shine abin da malamai suka faɗa amma duk lokacin da shari'a bata ba da dama a haɗe sallah ba aka yi sallah a lokacin da bai ba wallahi sallah ba ce ba mu san wannan yan uwa ana yin sallah ne a lokacin ta duk wanda ya sallah lokacin sallah bata ba sallah bata ba sai dai idan shari'a ta baka dama kamar wannan din amma haka kawai dan ana dan yayyafi wanda zai baka dama kai abin da kace dole sai an haɗe sallah wannan ba daidai bane sannan mu sani cewa yan uwana masu albarka ana haɗe sallar magariba da isha'i wasu malaman suka ce sallar azhar da la'asar ba a haɗe ta haka wasu malaman suka bara sun yi hujja ne da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba bai taba haɗe sallar azhar da la'asar ba sai dai an samu ya haɗe magariba da isha to amma malamai da yawa sun tafi akan cewa dalilin da zai sa a haɗe magariba da isha shi zai sa a haɗe azhar da la'asar wanda kuma magana ita ce tafi ƙarfi yan uwa yadda za a haɗe azahar da la'asar babu yadda za a haɗe magariba da isha babu laifi a haɗe azahar da la'asar duk wannan ya inganta kamar wanda wanda wannan din shine kuma fatawar Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i alaihi rahmatullah za a iya haɗewa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin hukunce hukunce da suke da alaka da ruwan sama shi da duk lokacin da ake ruwan sama annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya shar'anta mana yawaita ambatan Allah mu rinka zikiri mu rinka cewa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka kwararan mana da ruwan saman nan mai amfani yan uwa mu sani cewa ruwan sama albarka ne amma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya juyar da shi kuma sai ya zamto azaba kada ku manta daga cikin al'ummomin da suka gabata mutanen annabi nuhu alaihi salam da mai Allah madaukakin sarki ya halakar da su ruwa da ruwa Allah maɗaukin sarki halakar da su Allah maɗaukin sarki ya sako musu ruwa ta sama ta ƙasa wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir to shi sa duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga hadari ya taso gadan gadan hankalinsa baya kwanciya sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wani hali har sai ya ga ruwa ya fara sauka sannan sai ya gode wa Allah madaukakin sarki sabai suka tambaye shi me yasa rasulullahi ce na sani ko azaba ce ba ga mutanen annabi sali alaihi salam samuda ba lokacin da suka gadari me suka ce hadha aridun mamtiruna hadari suka gani suka ce ai hadari ne kawai da za a yi mana ruwa alhamdulillah suka to hadha aridun mamtiruna annabin sai ya ce musu a'a bal huwa masta'ajaltum bihi abinda kuke gaggawa kawo muku ne na azaba rihun fiha azabun alim iska ce wadda a cikinta akwai azaba mai radadi a cikinta Allah ya kiyaye shi sa duk lokacin da ga ruwan sama dan uwana mai albarka ka nutsu kai ta zikiri kana ambata Allah Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a haka nan idan ka ji an yi tsawa eh idan ka ji an yi tsawa ta yi rugugugugu to kada ka dura ashar kada ka ce kai kada kai abin nan a'a afar ya tabbata daga Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yarda duk lokacin da ya ji tsawa an yi tsawa rugugugu sai ya dakatar da duk abin da yake yi sai ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sai addu'a saboda tsawon da muke ji yan uwa abin mamaki wato sautin mala'ika ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sautin mala'ika ne da aka bashi wakilcin kula da kora hadari da ruwa Allah madaukakin sarki ya ce a kora ruwa a kai shi gari kaza a kai shi ƙasa kaza a kai shi nahiya kaza to akwai mala'ikan da yake kora wannan hadar ruwan yana zuba inda Allah madaukakin sarki ya kaddara to idan wannan hadari ko ruwan yayi niyyar kauta hanya yayi niyyar saudewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai wannan mala'ikan ya daka masa tsawa sai ka ji wannan rugugin shine abin da kake ji haka hadisi ya tabbata daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam idan ya daka masa tsawa sai ya hau hanya dodar to kaga hadari ma an daka masa tsawa bare ko mu yan adam Allah ya samu dace abu na ƙarshe ‘yan uwa daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da ruwan sama shine ana buƙatar duk lokacin da ake ruwan sama mutum ya yi wata addu'a e buƙatu a roƙe su lokacin da ake ruwan sama ‘yan uwa babu wani hadisi ingantacce da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan haka amma akwai asar daga magabata da ya zo na yawan ta'addu'a lokacin da ake ruwan sama shi sa imamu shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa na, na haddace na kiyaye daga wajen fiye da mutum ɗaya daga cikin malaman da ya rayu a lokacinsa malamansa wanda suke ganin cewa lokacin amsa addu'a ne lokacin ruwan sama inji imam shafi haka nan akwai ɗaya daga cikin almajirin sahabbai shine ata ibn abi rabah shi almajirin sahabbai ne yake cewa lokuta guda uku ana buɗe ƙofofin sama a waɗannan lokuta ce lokaci na farko lokacin saukar ruwan sama lokaci na biyu lokacin da tawaga guda biyu suka haɗu da ta musulmi da ta kafirai za ka yin addu'a a lokacin lokaci na uku lokacin da ake kiran sallah saboda haka uwa babu laifi idan ana ruwan sama ka roƙi Allah maɗaukakin sarki bukatun ka uwa akwai abubuwa da yawa da suke da alaƙa da hukunce hukuncen ruwan sama to amma dai mun tsakuro wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama ne mu faɗa saboda gurbi ne na khutba ba gurbi ne na tsawaitawa ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد